أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa daga damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 244 kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u hamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya darasin da zamu wato mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 211 a cikin littafin daf'u'i hamil ittirab an ayatil kitab malam yake cewa qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala labithina yan wuta suna masu zama a cikin ta daga labithani shine wato ya zauna fiha a cikin ta ad-damir yarji ila an-nar ahqaban lokuta masu yawa jam'i na wato hikba ko wato hukba ko haƙba ana iya wato a canza mata abin nan to in ba manta ba musallaf lughawi ne kenan yana iya ɗaukar fatha da kasra da damma ana cewa hikba ana cewa hukba ina ganin ana cewa haƙba in ba manta ba malam yace to taqaddama ya gabata wajhul jam'i yadda za a hadawa bainahu tsakanin wannan nasi huwa wannan kenan wannan huwa shi wannan nassin wal ayatul mutashabiha da ayoyin da suka yi kama da wato wannan lahu ga waɗanda suka yi kama da wannan nafsi ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda yace khalidin fiha wato su yan aljanna suna masu dawoma a cikin ta ma damatis samawati wal ard wato matukar sammai da kasai suna nan ko kuma yan wuta tun da guda biyu ne akwai khalidin fiha ma damatis samawati wal ard illa ma sha rabbuk suratu hud aya ta 107 da aya ta 108 wajen yan wuta sai an kace inna rabbaka fa'alun lima yurid su kuma yan aljanna an kace ata'an ghayra majrud malam yace to wannan aya da waɗanda sun kai kama da ita ya gabata yadda za a hada ta da ma'al ayat tare da ayoyi al muqtadiyati wadda za ta hukumta ta tabbatar da lidawami azabi ahlin nar dawwamar azabar yan wuta bilan qita'in ba tare da yankewa ba كقوله كما فتر الله سبحانه وتعالى خالدين فيها سنة ما سنة وما أتكنت في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى إن ما يتي مكي مغنى أو جن فتر الله سبحانه وتعالى قال النار مثواكم تو الله يتي النار وتا مثواكم إتتي مكو مكو إن وتا خالدين فيها كنا ما سنة وما أتكنت إلا ما شاء الله سي أبن الله يسو سورة الأنعام آية تدريد أشرين تقص malam yace faqad bayyana hunaka mun bayyana a can annal azaba cewa azaba ta in wuta la yanqati'u anhum ba ta yankewa wa bayyana kuma muka bayyana wajhal istithna fuskar da togewa da ta zo ta yaya ne da a fahimta ta bil mashi'ati da Allah yace illa ma sha Allah kenan da mashi'a ta Allah sai lokacin da Allah ya so mai tahqiqin wanda littafi sai yassa number 1 kenan in ka diba wajen wajen halistithna ibn mashi'a ya kawo number one ahmad bin muhammad muhammad badawi number one ya ce raji il mas'ala ka nemi wannan mas'ala a mas'ala ta 71 min hadar kitab daga wannan littafi wa amma wajhul jam'i to amma kuma ta fuskar da za a hada nasosi kenan bainal ahqab tsakanin al ahqab lokuta al mazkura ce wadanda Allah ya ambata huna anan ma'a dawamil abadi tare da kuma za su dawoma har abada tunda can an ce illa ma sha Allah sai an ka bayyana me ake nufi da illa ma sha Allah nan kuma sai aka ce ahqaban lokuta masu yawa to lokuta masu yawa ai suna iya karewa malam yace to yadda za a hada nasoshin ma'ad dawamil abadi tare da dawama hatta ta abada har abada alladhi qaddamna al-ayat wanda mun bayyana ayoyi addallati addallata alaihi waɗanda suke nuna wannan famin salasati aujuhin malamai sun bada wato huska guda uku ko amsa guda uku al-awwal na farko wa huwa alladhi mala ilayhi ibn jarir shine ibn jarir at-tabari shaykh al-mufassirin ya karkata izuwa gare shi wa huwa al-azharu indi malam yace to wannan shi fitowa fili a guna li dilalati zahir al-qur'ani alayhi saboda zahirin qur'ani karara ya bayyana wannan huwa shine cewa anna qawluhu ta'ala anna qawluhu fadar Allah labithina fiha ahqaban suna masu zama a cikin wuta lokuta masu yawa muta'alliqun bima ba'dahu yana da alaka ne da abin da zai zo baya ai to gashi fassar ma'ana kenan labithina fiha suna masu dawwama a cikin ta ahqaban lokuta masu yawa fi hali kaunihim a cikin halin kasancewa su su yan wuta la yazuquna fiha ba sa dandanawa a cikin ta bardan sanyi wala sharaban ko abin sha mai sanyi illa hamiman sai ruwan zafi wa ghassaqan da kuma ghassaq ice ne mai kaya ko kuma a wata qira'a wa ghassaqa wato imamu hafs da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta ghassaq sun yi masinun shadda sauran kuma sun karanta ghassaq shin ghassaq wato duka da ghassaq da ghassaq duka ɗaya ne ko ko a'a shi ghassaq saboda yan wuta azaba su tana bambanta kenan wasu za su sha gassak babba wanda adda shadda wasu kuma su ci gassak wanda yake wanda yake ba mai karfi ba da yake ita wuta mataki mataki ne dai maganganu ne na malamai daban-daban malam yace to fa idan qadat tilkal ahqab idan waɗannan lokaci suka lokuta suka ƙare udhibu za a adabtar da yan wuta bi anwa'in ukhar da wasu nau'uka da daban min anwa'il azab na nau'ukan azaba ghayr al-hamim wanda ba ruwan zafi ba wal ghassaq da kuma ba ghassaq ba wanda ice mai kaya wanda wato za su ci malam yace wa yadullu li hadha abinda ke nuna wannan tasrihu Allah ya faɗa karara ta'ala madaukakin sarki bi annahum su yu'azzabuna ana musu azaba bi anwa'in ukhar da wasu nau'uka na daban min anwa'il azab na nau'uka na azaba ghairal hamim ba ruwan zafi ba wal ghassaq kuma ba ghassaq ba wanda ice mai kaya kamar da malamai suka yi bayani fi qawlihi inda Allah ya ce hadha wannan falyazuquhu su dandane shi hamimun ruwan zafi ne wa ghassaq da kuma ghassaq ice mai kaya da an kai ishara zuwa gare shi al ishara ila al hadir fi dhihni abinda yana halarci a wato a kwakwalwa ba wai ana nufin yanzu akwai shi ba ma'ana ba ana nufin yanzu gashi nan ba shine ake nunawa ana nufin cikin kwakwalwa an yi ishara ne zuwa gare shi kamar da malaman balaga suka yi bayani wa akharu da wani kuma na daban min shaklihi na nau'in azaba azwajun nau'i nau'i daban ba mace da namiji ake nufi ba kalima ta azwaj wani lokacin tana nufin anwa an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wato alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta azwajan nan ana nufin nau'uka anwa'an min nabatin shatta to wannan aya wata wa akhar min shakal hi azwaj da wadda ta gabace ta suratu sad aya ta 57 zuwa aya ta 58 malam yace to wa ghayatu ma yalzamu ala hadha alqawl iya abinda zai tabbata zai lazimta akan wannan magana tadakhulul hali halaye sun shiga cikin juna an gane ko daga wannan hali sai wannan hali ya shiga cikin wannan wa huwa jaizun kuma abu da wanda ya halatta hatta hawwajen wanda inda mammana a taradufin hali wanda ya hana hali ya yi taradufi in an ce hal malam ya ce kabna usfur wani malamin lugar ake kira ibn usfur wa man wafaqahu da wanda wato ya tafi akan wato wannan ra'ayin daga cikin malaman wato lugha kenan mai tahqiqin wannan littafi yasa unzur kadiba wato ina ganin al-muqarrib ne sunan wani littafi da ibn usfur an gane ko a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da ɗaya da biyar afwan da sharhu tashil na ibn malik ibn malik yana littafi sharhu tashil wato mujalladi na biyu shafi na 349 an gane ko duka da irin wannan taba'ar da shi mai littafin mai tafikin littafi amfani da su don tana yiwa a samu sabani da sharhi na ibn ibn ibn malik dan ibn malik yana da sharhi na alfiya da yayi wato sharh ibn nazim ala alfiya safha ta 242 nan zaka duba kaga wannan abinda ake nufi da wanda ya hana taradufil hal suna nufin cewa in an ce hal da larabci kamar ka ce ja a muhammadun rakiban muhammadu ya zo rakiban yana sama to kaga wannan hali ake fassara shi a halin yana saman dabba kenan to irin waɗannan hal wasu suna ganin ba su yin taraduf ma'ana asalin taraduf da larabci shine a ce kalima biyu sun ba da ma'ana ɗaya ina fata an fahimci ni sun ba da ma'ana ɗaya kidan kamar wani nau'i ne na takidi sai su ce a'a babu taraduf wasu sun ce ma babu taraduf kwata-kwata a larabci domin duk kalmomi bai yiwa su ba da ma'ana ɗaya sai dai sai an san bambanci ko da kaɗan ne shi yasa malamai suke yin alfuruqul lughawiyya abu hilal al-askari yana da littafi al-furuq al-lughawiyya sheikh abdul latif shawarif na kasar libya yana da littafi ash-shamil fil furuq al-lughawiyya ya fitar da juz'i na farko juz'i uku yake son ya fitar muna fatan Allah ya bashi iko ya karasa waɗannan juz'u guda uku kuma fage ne mai faɗi wanda ɗaliban ilimi za su yi bincike akan shi to ala ayyati hal suna nufin bayyuwa a ce kalmomi biyu sun ba da ma'ana guda su masu irin wannan ra'ayin sai dai zama to akwai dan bambanci tsakankanin su ko kuma a'a can wani lokaci ba su da yawa wasu ce akwai taraduf amma yawa ne bai da a yaren larabci ina fata an fahimce ni to wannan shine to kuma wasu na ganin a'a ana samun taraduf a cikin larabci amma cikin hal ne abba a samun shi kamar wanda shi malam yace man itaraduf fil hal su hal ne kawai suke ganin a cikin shi ne ba a samun taraduf amma cikin wani wuri ana iya samun taraduf misalin irin wannan inda Allah subhanahu wataala yake cewa walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa lokacin da Musa ya dawo zuwa ga mutanensa Ghadban kaga yana cikin halin hushi Asifan kuma yana cikin hushi to yanzu ya zamu bambanta su sai suka ce to Ghadban yana cikin hushi Asifan hushi mai tsanani kiran hali ne guda biyu amma asaf ya fi wato al-ghadab karfi kamar da suka ce suka ce a'a ta'kidi na na a nuna cewa hushin wato an karfafa shi ne maganganu ne na malamai wallahu ta'ala a'lam malam yace to wa idahu yadda zamu bayyana wannan anna jumlata la yazuquna jumla da anka ce la yazuquna ba sa dan danawa suratul naba'i aya ta 24 hali ne halun min damiri ismil fa'il hali ne na damiri na sunan fa'ili almustakin wanda ya boye a cikin wato kenan damiri wanda bai bayyana ba shine wato almustakin an gane ko wa na'ani bismil fa'il malam yace abinda muke nufi da ismil fa'il qawluhu inda Allah ce labithina domin labitha ismul fa'il sai a ce labith jama'a kuma sai a ce labithina jam'u mudhakkar salim an gane ko malam yace allazi huwa halun a cikin larabci za a i'rabin labithina a matsayin hali suna halin kinan masu dawwama wa nadhiruhu tamkar irin wannan min itiyani jumlatin fi'il mudari'i jumla ta fi'ili mudari'i ta zo manfiyin wadda anka kore bila an kore ta da halan kuma ta zamanto hali fil qur'ani kuma yazo a cikin alqur'ani qawlu cikin alqur'ani qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shi ya fitar da ku daga cikakkan mahaifanku la ta'lamuna shay'an bu kusan komai ba suratul nahl aya ta 78 ai malam yace eh kinan shi ma malam Bahaushe yana cewa ai kinan ga yadda za a fassara abin fi hali kaunikum la ta'lamuna shay'a a cikin halin bu kusan komai ba ba ku da sani kina asalin dan adam jahilci ne daga baya yake samun ilimi shi yasa ma Allah ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu don ka samu ilimi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal ilmu bit ta'allum wato ilimi ana samun shi ne ta fuskar anima a sani shi yasa musulmi da busu suka ja baya wajen neman sani da wajen aikata abin da an ka sani ko na ilimin addini ko na ilimin duniya sai duniya su ta ja baya turawa da suka gane cewa ba a ci gaba sai ana aiki shi yasa idan bature ya karatu wani abu musamman na duniya tunda su ba addini suke karatu ba galibin su sai zamanto suna aikata shi kullum suna samun wato ci gaba to kenan wannan ya nuna jumla wadda an ka kore ta fi'ili mudari'i tana idza kuwa hali kamar yadda malam yayi bayanin wannan wato gashi kuma ya kawo hujja a cikin alqur'ani mai girma kuma alqur'ani ya isa ya zamanto hujja athani na biyu anna hadhihi al-ahqaba waɗannan lokuta inji waɗansu malamai amsar da suka bayar la tanqadi abadan ba sa karewa ma har abada rawahu ibn jarir ibn jarir yayo riwaya ta wannan ra'ayi an qatada daga qatada wa rabi' da rabi' ibn anas wa qala yace innahu wannan asahhu shi an mafi inganci min ja'alil ayati a sanya wannan aya fi usatil muslimina a ce a'a ana nufin mato masu sabo daga cikin musulmai shine usat jam'i ne na al'asi kamar al-qudat jam'i ne na al-qadi kamar ar-rumat jam'i ne na ar-rami an gane ko wato kama zahaba ibil ilaihi kamar yadda ya tafi zuwa ga wannan ra'ayi shi Khalid ibn Ma'dan Khalid dan Ma'dan yace abinda ake nufi suna zama cikin wutan lokuta masu yawa sune usatul muslimin wanda za a kai masu sako daga cikin musulmai a azabtar da su iya lokaci sannan kuma a fitar da su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi na Bukhari wanda ya sanfa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya aikata kenan kaba'ira daga cikin su in Allah ya so Allah ya gafarta mishi in kuma Allah ya so ya azabtar da shi iya gurgurdan lokacin da wato zai fitar da shi الثالث amsa ta uku wadda suka ce a'a an namu lau sallamna da mun saki ina abin da ke cewa na saka maka a gardama kenan mun dauka cewa dilalata qawlihi ma'anar fadar Allah subhanahu wataala ahqabal lokuta ala tanahi ma'ana lokutan masu karewa ne walin qida'i wadanda za su kai karshe fa inna zalika to wannan inna ma fuhima an fahimce shi min mafhumin zarfi daga mafhumin zarf abinda malaman usulul fiqh suke cewa mafhumin zarf mafhumul mukhalafa ma'ana an faɗi wani lokaci kenan kishiyarsa bai shiga ciki ba shine mafhumin zarf mafhumi ne wanda yana da yawa sai ka koma cikin littafin usulul fiqh zaka ga mafhumul muwafaqa da nau'ukan sa qat'i da dhanni da a'la da musawi da kuma mafhum al mukhalafa wanda kuma yana da maratib kusan guda wato takwas wanda mun dan bayanin su a cikin wannan wurin almuhimmu dai mafhumu zarfi shi ana nufin kishiyar lokacin ba zai shiga ciki ba malam ya ce to wata abidu shi ko cewa za su dawwama a cikin wuta musarrahun bihi Allah ya faɗe shi karara mantukan ya faɗe shi a wato furuci ke daga nutkuri wal mantuku shi ko abinda an ka faɗa karara cikin nassi muqaddamun ana gabatar da shi alal mafhumi akan abinda za a fahimta kama ta karrara fil usul kama yadda tabbata a cikin usul fiqh domin abinda ka fahimta fahimta ka tana iya samun kuskure amma shi da sai abinda ya faɗa karara babu kuskure a cikin shi malam yace wa qawlu khalid ibn wa qawlu khalid ibn ma'dan magana khalid dan ma'dan inna hadhihi al-ayata wannan aya fi usatil muslimin ta shafi kamar masu sabo daga cikin musulmai ya rudduhu abin da ke maido shi ma'anar magana ba za a karɓe ta ba kenan zahirul qur'ani zahirin qur'ani ya nuna ba ta shafi wato masu sabo daga cikin musulmi ba li'anna Allah ta'ala domin Allah ya ce wa kazzabu bi ayatina kizzaba sun karyatar da ayoyin mu karyatawa suratul naba aya ta 28 kenan ko wa haula imalan yace waɗanga al-kuffar kafirai ne ke irin wannan aiki su ne ke karyatar da wato ayoyin Allah subhanahu wata'ala Allah kai muna tsari da wuta da abin da zai kai zuwa ga wuta wannan shi ne abin da malam ya kawo ki na sai a fahimci abin da ake son a ce da wannan wato aya to wannan karshen abin da malam ya kawo a cikin wannan mas'ala kenan sai mu dawo wato a mas'alan mu ta gaba mas'ala ta 1170 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin malam yace fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala faman sha'a duk wanda ya so ittakhadha sai ya rika an gane ko asalin shi i ittakhadhani sai an kamar da alhamza ta koma ta un domin daga akhadhani asalin shi faman sha'a duk wanda ya so ittakhadha ko ko faman sha'a attakhadha in za a hada wanda ya so ya rika ila rabbihi zuwa ga ubangiji shi ma'aban makoma daga aba ya uguna idza raja'a kuma saba ya thubu shine wato raja'a kina abu ya dawo an gane ko ya ce to huwa kenan wanda wanda so ya dawo zuwa ga ubangijin shi ya samu makoma huwa jazaa'un jazaa'u sharti to fa man sha'a attakhadha ita ce jazaa'u sharti wasu na kiranta jawabu sharti kenan jawabi na sharti ko ko sakamakon sharti to fa aina shartu ina sharadin an gane ko fa man sha'a attakhadha ila rabbih ma'aba to ina sharadi an gane ko wa sha'a wahdahu la yasluhu shartan domin sha'a ba ta zamantowa sharadi a ce fa man sha'a attakhadha ya zama to sharadi to ina jawabu sharadi li'annahu domin shi wannan sha'a cewa mutun yana so ko ko an so abu la yufidu baya nunawa biduni zikri maf'ulihi ba a samu maf'ulin shi ba wanda an ka shafe mi an ka so tunda an shafe maf'ulun bihi wa in kana al-mazkuru huna huwa shartu in ko sharadi da an ka fada da an ka ce man sha'a takhadha to fa aina al-jaza'u ina jaza'in shi ke ina amsa shi malam yace kullu zamu ce ma'anahu abinda ake nufi fa man sha'an najata duk wanda ya so ya tsira minal yaumil mausuf daga inin da Allah ya sifanta na kiyama kenan gabanin waɗannan ayoyi ittakhadha zai rika ila rabbihi zuwa ga ubangijin shi marji'an makoma bi ta'atihi shi ma Allah da'a sai samu makoma ingantatta an gane ko domin ba makoma ce a babu kiyama ba kowa yana da makoma kuma inda Allah ya ce wato ula'ika lahum uqbad dar yan aljanna suna da makoma ta gida a a uqbal hasana ake nufi wato uqba alhasana domin kowa yana da makoma a lahira sai dai zama to wannan da makoma ingantatta wani yana da mummunan makoma Allah kai mu da tsari da mummunan makoma duniya da lahira kenan wanda ya sa yake so ya riki makoma ingantatta ya ma Allah da'a sai ya riki wannan hanya asani na biyu waɗansu malamai sun kace anna ma'anahu abin da ake nufi fa man sha'a wanda ya so an yattakhidha ila rabbihi ya riƙa zuwa ga ubangijin shi ma'aban makoma ka ƙaulihi ta'ala kamar inda Allah ce faman sha'a falyu'min wanda ya so yayi imani wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya kafirci wannan ba yana nuna cewa mutane su su kafirci a'a dan Allah ce inna atadna lil zalimin nara kuma wannan ba shi ke nuna babu jihadi ba idan aka samu waɗanda za su yaƙi daular musulmi dole musulmi su tashi su kare gidajensu sannan idan gwamnati wata gwamnati daga cikin gwamnatoci ko wani masu hukunci daga cikin masu hukunci mutane suna son su musulunta suka ce ba su yadda ba to in musulmi na da dama su karya wanda gwamnati za su karya ta don a bar wanda yake son musulunta ya musulunta wanda bai so ya zaman shi na fata an fahimce ni wannan shi dai ne don wasu na fakewa da wannan irin yadda ingila ta yi amfani da wato yan aƙida ahmadiyya sun nuna cewa yaƙar wato ingila da ta mamaye kasashen su kamar saba ma Allah ne domin haka Allah ya kaddara to wannan ba a yarda da shi suratul kafi aya ta 29 malam yace ai fa man sha al imana duk wanda so yayi imani fal yu'min yayi imani wa man sha al kufra wanda ya so kafirci fal yakfur ya kafirci kidan fa man sha'a ma'aban wanda ya so makoma an gane ko kewan faman sha'a ma'aban hasanan falyattakhidh ila rabbih ma'aba kina sai aka shahi ma'aban wanda ya so kenan makoma kyakkyawa sai ya rike hanya ta da'a don ya samu kyakkyawan makoma a wajen Allah subhanahu wataala kenan mafhumi shi duk wanda bai san mummuna makoma mai kyau to shi kenan wa man sha'a an yattakhidha ila rabbih ma'aban sayyan falyattakhidh gare shi ta kari ai dubara wato ta rage ga mai shiga rijiya wannan shi ne abinda wato an ka kawo na bayanin wannan wato aya wallahu ta'ala alam to mas'alar mu ta gaba kenan za mu tashi ne a cikin suratul nazi'at an gane ko النازعات إن منك دوبة كل تاشن أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما يتحقيق وأن لتافي شيخ مصطفى العدوي سكا نمبر 1 نمبر تفرقو يتي قال الطاهر ابن عاشور كنا محمد طاهر ابن عاشور شيني سننسا ياتي رحمه الله الله يمس رحمه سميت في المصاحف أن سنجاب وأن سونا سونا أتكم القرآني وأكثر التفاسير ديوان تفسيركما سورة النازعات سورة النازعات بإضافة اسم سورة بإضافة السورة أن دنجنت سورة إلى النازعات زوغ النازعات بدون واو باترد أن كاو واو بتفرقون سورة يتشتو جعل اللفظ النازعات أن سنيا لفظين النازعات على من يضمنتو على سونا وند أنا قادي تدشي كنن alaiha a kanta sai zama tu suna da ake ganewa kenan alama ce wanda za a gane ta na sunanta kai tsaye li'annahu domin wannan lafazi na annazi'at lam yuzkar fi gairiha ba a kawo kalima ta annazi'at ba ba ta naza'a ba a'a mushtaqat kinta tana yawa cikin alqur'ani kamar kalmomin da suke da alaka da ita amma ita dai kalmar ce abba ta zo ba wa unwinat kuma an sanya mata suna unwani kenan wato abin suke kira titr fi kitabit tafsiri a cikin littafin tafsiri min sahih al-bukhari na sahih al-bukhari kenan inda imam al-bukhari ya kebe wani babi na bayanin tafsiri fi kathirin min kutub at-tafsir da kuma da yawa daga cikin littafan min kutub al-mufassirina da kuma littafan tafsirai na malamai bi surati wan nazi'at an sai wata sura wan nazi'at kinan nan ya kamata ya ce wa fi kutubin min min kutub al-mufassirina bai kawo wawun ba tana yiwa mantuwa ce ko kuma tana yiwa ya san da cewa wawun din ko ba kawo ta mutane za su iya fahimta والنازعات أنسى يا متسونا والنازعات بإثبات الواو أن تبتت واو على حكاية أول ألفاظها أن حكيتك ما يدل لفظين تيزو أتكن واتو القرآن وقال سعد الله كنا وني مالي من كيرا سعد الله الشهير وندي الشهرة بسعدي وأنا كنا شاء السعدي كما والخفاجي وانسى سعدي بما يتسير كريم, كريم الرحمن في تفسير كلام المنان قصة سعودية والخفاجي دكما مالا خفاجي شما رسول وني مالي مني أنا كيرا خفاجي إنما إنها تسمى أنا كرنت سورة الصاهرة سورة الصاهرة أسا أكي كرا الصاهرة كوكما الصاهرة لا رسول لك تنتظر في مچي ودى تكيك تكاسا ينبچي دوميا الصاهر شيني متمن دا يكاسا ينبچي سهر الليالي كما دا شاعر يتشي وان طلب العلا سهر الليالي كما الصاهرة ولي لك تنتظر وني wato wata na'ura wadda turawa suka yo wadda take kula da wato hanya wadda in mutum ya saba ma gudu za ta iya ɗauka hoto ta tura ana kiranta as-sahira saboda ba ta yin bacci ko da yaushe tana yin aiki an gane ko ko as-sahir wani lokaci ake kiranta as-sahir da ha babba ne ba sahir ba da kuma ha karami wanda yana ba da mai yin wato sihiri ko kuma as-sahir da ha karami mai digo ko mai ruwa wato kenan mai izgili to as-sahira ne nan kasa ake nufi yuqu ila fi as-sahira domin kalma ta as-sahira ta zo fi asna'iha a cikin wannan sura walam yaqa fi ghayriha kuma wannan lafazi bai so ba cikin wata sura min as-suwari daga cikin surorin al-qur'ani in ba ita ba wannan sura kenan wa qala sun kace da kenan shi imam as-sa'di ko sa'dullahi shahir da imam al-khafaji tusamma ana kiranta suratu tamma suratu tamma ay liwqu ila lafzi tamma fiha saboda lafazi na tamma ya zo a cikin ta walam yaqa fi ghayriha bai zo ba a cikin waninta ولم يذكرها بي أنبتي تبا في الإتقان أتكن تفسيرنا الإتقان في علوم القرآن لإمام السيوطي في إداد الصور أتكن للسافن سروري التي لها أكثر من اسم ودتنا رسولها في يد الآية an gane ko kenan ya ƙara wani bayani ne akan abin da Imam Suyuti bai kawo ba kaga ilimi abu ne mai faɗi duk da ke Imam Suyuti mutum ne mai yawan rubutu ba a sani ba ko cikin wasu littafan shafa da cewa tana da sura fiye da ɗaya amma da cikin al-itqan fi ulumil Qur'an bai kawo ta daga cikin sunan da suna da sura fiye da ɗaya ba amma shi malam ya yi bincike Allah ya sa ya gano malam ya ce to wa ra'aitu na gani fi mushafin a cikin wani alqur'ani maktubin wanda an rubuta bi khattin da rubutu tunisiyin irin rubutun mutanen kasar Tunis domin shi malam ma mutumin kasar Tunis ne kuma wani alqur'ani da ake ce ma dan Tunis an gane ko unwan an rubuta mata unwana smiha unwana smiha kenan wato sunanta so an an fara sunanta kenan an sanya mata suna shine unwan an wani smaha an wani shi wannan qur'anin ya sanya mata suna shine an wani smaha fi'ili na ba unwan ba domin unwan shi suna ne wato anwan smaha shi qur'anin ya sanya mata suna amma ana nufin wanda ya rubutun ya sanya sunan suratu fal mudabbirati ana kiranta suratu fal mudabbirat wa huwa gharibun ba ne to amma wannan suna bako ne li wuqu il lafz al mudabbirat fiha amma dai sun yi haka nan saboda lafazin al mudabbirat yazo walam yaqa fi ghairiha bai zo cikin wata sura wadda ba ita ba wahiya wannan sura ita ta annazi'at makkiyatun ta sabkani a makka bil ittifaq da ittifaqin wato malamai to wannan shi ne abinda malam ya kawo a bayanin wannan sura yanzu sai mu je cikin wato wato cikin bayanin ayoyi ga dangadan mas'ala ta farko mas'ala ta a cikin wannan sura kenan mas'ala ta 1171 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace wan nazi'ati wato Allah yana rantsuwa da annazi'at mala'iku masu zarirai daga naza'ani wannashitati da kuma annashitat masu zarirai cikin sauki can annazi'at masu zarirai da karfi annashitat masu zariran mumini wato da sauki kuma ayoyi daban-daban sun faɗi yadda ake karɓar ran kafirai da ƙarfi al yau mutu zauna azabar huni bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamarati al-maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum da sauran ayoyi su kuma mu'minai Allah faɗi yadda ake karɓar ran su da cikin hali na sauki innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum لكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم لدي سورا آيوين لسكي بيان ونن malam ya ce to zakaraha Allah ya ambaci wadannan lafuzza bi lafzi ta'anifi da lafazi na ta'anifi na mata kenan nazi'at wa kaza ba da huda abin da zo bayan shi kenan wa kullul awsafi dukkan waɗannan sifofi wa kullul wa wal kullu dukkan waɗannan awsaful mala'ika sifofi ne na mala'iku wal mala'ikatu su mala'iku ne su ina san ba mata bane to ya an kai haka malam yace to kunna zamu ce huwa qasamun an yi rantsuwa ne bi tsawa'ifin da jam'i ne na ta'ifa wato wata jama'a jama'a bi tsawa'ifil mala'ikati jama'a jama'a ta mala'iku wa firaqiha da jam'i na firqa jama'a jama'a daban-daban ta mala'iku wa tawa'ifu ita ku kalma ta at-tawa'if an gane ko jam'i na jama'a jama'a wal firaq da kuma jam'i na firaq firqa kenan mu'annasatun mu'annas ne a larabci kenan na an hankalta ma cewa lafazin ne an mu'annas ba wai su mala'ikun ne an mu'annas ba ma'ana shi lafazin a yaren shi yasa ma zaka iske a wani yare abu sai ya zamanto namiji a wani yare sai ya zamanto mace ina fata an fahimce ni to wannan yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan abinda zamu kara a karkashin wannan mas'ala shine wato mala'iku ba a sifanta su da mata ne ko maza sai an samu nasi wanda ya ce mata ne ko maza sannan abu idan an ka samu lafazi na mu'annas lafazin ne an ka mai su mu'annas to wannan ba shi ke bashi wannan ma'ana shi hakikanin abin haka yake ba shi yasa kamar wadansu da suke cewa in an zo salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba a cewa Allahumma salli ala Muhammad domin ya'u wannan ya'un tana kamar mace ce shi ko Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sai da ce Allahumma salli ala Muhammad kina aka wuna muzakkar malaman lokacin suka bincike suka ce wannan ba kuskure bane domin kalima ta Allahu akwai zatullahi da ake cewa zatu in an ka ce za asalin shi ma abuci namiji sai a ce za mace sai a ce zatu to kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bayanin wannan to an ka ce zatullahi zatin Allah kaga zatu a larabci muannas ne to don an ce salli kenan zatullahi tusalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ba kuskure bane haka idan muka duba zan fahimci wannan karara Allah subhanahu wataala yake cewa a farkon sura ta annisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida sai ce wa khalaqa minha zawjaha ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku da ya halice ku daga rai guda rai ta annabi adam sai ce wa khalaqa minha bai ce minhu zawjaha ba bai ce ya halitta daga wannan rayuwa to kaga ai annabi adamu ai ba mace bane balle yan madigo da yan luwadi wanda suke auren namiji da namiji da mace namiji da namiji mace da mace su ce to ai an ce wa khalaqa min ha zawjaha kaga min ha mace ce sannan an kalita mata mace don bai yiwa mace da mace su haihuwa a samu mutane a duniya ina fata ana fahimta kenan annabi adam namiji ne kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha mun halice ku ne daga namiji da mace kenan wannan ya nuna cewa annabi adam namiji ne ba mace bace to dan haka kenan lafazi na nafsu shine an muannas annabi adam shi ba muannas bane yana da kyau mu fahimci wannan a cikin wato tafiya abu na biyu wanda zamu kara a gurguje shine annazi'at kalima ce wadda ta zama to muannas sifa ce to irin waɗannan sifofin zaka iske idan an shafe mausufu din cikin qur'ani ana samun sabanin fassara kaga wadhariyat wasu fassara shi da iska ake nufi wasu wadhariyat su fassara shi da wani abu wasafat wasu fassara shi da mala'iku wasafat wasu fassara shi da masu jihadi kenan nufusu almujahidin ake nufi domin annafsu ita ce mace mai jihadi mata ba a dora musu yin jihadi ba a musulunci ina fata kun ce sai ka iske an yi sabani wannan nazi'at ka iske an yi sabani wani lokacin wajen sifa saboda mi saboda ita sifa tana iya ɗaukar abubuwa daban-daban sai dai in dukkan su suna iya ɗaukar ma'ana sai a basu amma wanne ne zai fi cancanta sai a dibi wanne ne ya kamata a sa gaba in kuma wani ba zai iya ɗauka ba sai a ce to kuskure ne wannan shi ne dace a ɗauka haka ne malaman tafsiri suke mu'amala da su kadiba cikin dirasatun fi usul tafsir na ustazu doktor professor da tafsiri wato kabir yunus a cikin littafinsa ya kawo bayanin wato waɗannan sifofin suna ɗaukar ma'anoni wato daban-daban shi yasa malaman tafsiri suke sabani shi na daga cikin asbab ikhtilaf al-mufassirin to wannan kenan sai mu je mas'alar mu ta gaba mas'ala ta 1172 malam yace fa in kila idan an kace kaifa adafa Allah ta'ala ya akai Allah ya danganta al-ibsara gani an gane ko dangantawa irin ta ma'ana da larabci ba irin idafa waccan ta nahau ba wato ilal qulubi Allah ya danganta gani zuwa ga zuciya fi qaulihi ta'ala inda yace qulubun yawma idhin wajifa waɗansu zukata a wannan rana ta kiyama wajifa suna cikin tsoro absaruha gannansu kenan ganinsu khashi'a sun kaskanta na fata an fahimci ni annazi'at aya ta takwas zuwa aya ta tara ai zalilatun kina abin da kin da khashi'a kaskantattu ne li mu'ayanatil azaba saboda sun ga azaba wal muradu biha abin da ake nufi al a'yunu wato idanu bila khilafin ba tare da sabani domin idu su suke gani na fata an fahimce ni malam yace kulna zamu ce almuradu abinda ake nufi absaru ashabiha ganin idon waɗannan mutane ma'abuta waɗannan zukatan domin zuciyar tana tare da jiki jikin kuma yana tare da ido ido kuma suna tare da jiki gaba ɗaya kidan mutane ake nufi gaba ɗaya malam yace bi dalili dalilin da yasa kuma ka faɗi wannan magana ga karina domin ana samun karina lafziya ana samun karina haliya bi dalili qaulihi ta'ala saboda Allah subhanahu ta'ala ce yaquluna suna cewa kidan kaga ba zuciyar take cewa ba ko idon yake cewa mutanen ne suke cewa suratul nazi'at aya wato ta goma kenan wannan shine abinda wato malam ya kawo to amma idan muka duba a cikin ilimin balaga abin suke kira al-majaz in gane ko ko kuma wato al-uslubu min asalibil lughati al-arabiyya wajen wasu malamai wato ana kiran shi utliqa al-juz'u wa urida bihi al-kullu an faɗi sashi amma duka ake nufi da an ka ce qulubun zukata masu zukata ake nufi gaba daya da an ka ce absaruha ganin waɗannan zukata don saboda zukatan suna tare da jiki kenan dukkan masu jikin ake nufi wato gaba ɗaya kuma an danganta zuwa ga zuciya saboda zuciya ta ita ce sunan ne tsoro yake shi kuma an danganta abin zuwa ido saboda ido su suke gani amma ɗan adam shi yake tare da zuciyar kuma shi yake tare wato da idon ko wace gaba sai an ka danganta mata abin da take aikatawa wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta wato dubu ɗaya kenan da 173 mana yace fa in kila idan anka ce kai fa qala Allah ta'ala ya akai Allah subhanahu wataala yace cewa ko yace fa arahu al-ayat al-kubra annabi Musa ya nuna ma fir'auna aya alama wato aya mai girma suratul nazi'at aya ta 20 ma'a anna Musa alaihi salatu wassalam tare da cewa annabi Musa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim arahu al-ayati kullaha ya nuna ma fir'auna dukkan ayoyi بدليل قوله تعالى دليلي كما سبب فضل الله سبحانه وتعالى ولقد أريناه آياتنا من نونا مش آيوين كلها دكان سو ودن أنك تورما النبي موسى كنا ينونا مش فكذب سفر أو نكريتا سورة طه آية 50 دشنا tunan Allah ya ce shi ya nuna ma Fir'auna amma saboda da izinin shi an ka nuna kuma shi ya turo annabi Musa ya kamata mu fahimci wannan malam ya ce wa kullu ayatin ko wace aya kubra babba ce ba karama bace to shikenan ya zamu yi da wannan yace kulna za mu ce al-ikhbaru fi hadhihi al-aya labarin da Allah ya ba su a cikin wannan aya an awwali mulaqatihi iyahu farkon haduwa fir'auna ne da annabi Musa shine mulaqatihi haduwa da shi wa inna ma arahu ya nuna mishi fi awwali mulaqatihi farkon haduwar su al-asa sanda wal yad da hannu yace to fa atlaqa alaihi ma sai Allah ya yi itlaqi ma'ana ya dora musu wannan kalma ta al-ayatul kubra ayoyi masu girma littihadi ma'anahuma saboda ma'anarsu za ta haɗe shi ne su nuna ma fir'auna shi ba Allah ba ne kuma akwai ubangiji ina fata mace sai sa an kira su al'aya ba ce ayata ne ba ko kuma a al'aya jinsin ayoyi kenan jinsil ayatul kubra sai zaman to al jinsiya ce babu wata matsala wakila waɗansu malamai sun ce arada abinda ake nufi bil ayatul kubra da aya wadda suke mai girma al asa sanda li annaha domin ita wannan sanda kanat كانت المقدمة إتتي أنك فارق بات السوى فألقى أصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين والأصل كما إتتي أصلي والأخرى آيوين دبن كتب إلى حاسم بيو باينتا دومين كما الله فتح آيويني قدا ترى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا كنا قدا ترى لأنه دومين شي كان yattabi'uha yatba'uha bi yadihi an gane ko domin domin li'annahu kana yattabi'uha yana bi bayan ta ne kenan bi yadihi da hannunsa ma'ana hannun annabi Musa ayat tana bin bayan sanda ne faqila lahu sai anka ce adkhil yadaka ka sanya hannunka fi jaybika a cikin hannun wato rigarka kenan ko cikin wayar rigarka ina fata an fahimta to wannan shi ne abinda ko cikin hamata ka kamar da wasu malamai suka ce domin cin cikin hamata ai akwai rigar shi yana saye da rigar ne sai ya sa shi kenan in wasu sun fassara da wannan ko da akwai dan sabani amma dai duka maganganun suna iya shiga cikin juna wannan shi ne abin da kamata fahimta to nan kuma da ake zancen al-ayatul kubra ayatul kubra ayoyi da an kaba fir'auna malamai sun yi sabani wajen tantance su akwai sanda akwai wato hannu akwai kuma wato waɗancan ayoyi na cikin suratul a'raf فارسلنا عليهم الطوفان ان تروا انا ambaliya shine abinda malamai suka fi dai fassara shi domin akwai sabani wajen wannan fassara wal jarada da kuma fara wadda take cinye abinci wal qummala da kuma kyarkata ko keya ko kwarkwata wadda fadi'a da kwaɗi wanda suka cika wurare waddama da kuma jini malamai suke cewa komai duk ruwan da za su sha ko inda za su ci na sha sai koma jini ayatin mufassalat kaga nan ayoyi ne kenan sai malamai suka hada da su wasu suka ce kuma da falaqil bahar da tsage teku shi ma aya ce kenan fir'auna ya kamata ya imani a wannan lokaci wasu suka ce kuma da kuma abin nan tsage duci dan bani isra'ila su sha ruwa to wannan kuma za a yi sabani tun da bani isra'ila su sun ga wannan shi fir'auna wato bai ga wannan ba almuhimu dai malamai su yi samari wajen tantance su kuma malamai sun kawo wannan bayani illa abinda ya kamata mu gane dukkan ayoyin da aka bashi a nan ayoyi ne kauniya ayoyi shar'iyya Qur'ani bai faɗi waɗanda an ka ba annabi Musa ba lokacin Fir'auna amma dai ayoyi shar'iyya ita at-taura bayan an halakar da Fir'auna ne an ka ba wato annabi Musa at-taura ita ce aya wato ko mu ce ayoyi shar'iyya domin bayan an halakar da fir'auna ne sannan Allah subhanahu wata'ala bayan halakar da fir'auna an kace ma annabi Musa ya je ya karbo at-taura saboda su samu wato aqidar da za su yi amfani da ita littafin da zai shiryar da su da shari'ar da za su yi aiki da ita wanda shi ne kamata mu fahimta wallahu ta'ala alam to mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 1174 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha malam yace fa in kila idan anka ce kaifa adafa Allah ta'ala ya an kai Allah ya danganta al-laila dare ila sama'i zuwa ga sama bi qawlihi ta'ala inda Allah ya ce wa aghtasha lailaha Allah ya rufo da daren sama kenan lailaha daren ta an gane ko suratul nazi'at aya ta 29 ma annal laila tare da cewa shi dare inna ma yakunu yana kasancewa fil ardi a cikin kasa la fis sama'i ba wai a sama ba domin misali sama ita tana da duhunta to kenan dare lokacin da ke huskantowa sama ce ke huskantowa tunda ita sama tana da duhu kamar yadda wato abin nan zance abin da ke bayarwa ko ko mu ce a'a ai daren ya shafi sama da ƙasa domin rana lokacin da ta karkato inda ƙasa ta karkato inda rana take zai haskaka sama da kuma wato ƙasa misali yace to kulna zamu ce inna ma adafahu ilaiha Allah ya danganta dare ne zuwa ga sama li'annahu domin shi daren awwalu ma yafharu farkon inda yake bayyana inda gurubi shamsi lokacin da rana za ta faɗi to inda ma yazharu min ufuqis sama yana fara bayyana ne daga sassan sama sararin samaniya min mawdi'il ghurub daga inda rana take faduwa yake farawa wa amma qawluhu ta'ala inda Allah ya ce wa akhraja duhaha Allah ya fitar da duhaha hantsinta kenan haske annazi'at ayata 29 fal muradu bihi abinda ake nufi daw'u shams hasken rana bi dalili qawlihi ta'ala saboda Allah ya ce wa shamsi Allah yana rantsuwa da rana kinan wadu haha da haskenta kinan ba sai an danganta shi ba zuwa ga wato sama ko kuma ce an danganta shi zuwa ga sama saboda rana ai a sama take ai wa dauha da hasken ita wato rana fala iskala nan babu iskali fi idafatihi ilaiha zuwa ga danganta shi zuwa gare ta babu matsala in ma an ce an danganta dare zuwa ga sama ai daga sama yake fara bayyana ko kuma a'a ranar da in ta buya nan ne daren yake fara bayyana duk dai wannan ba matsala bace an danganta shi zuwa gare ta ba dan ita ta halicce shi ba abin da kamata mu gane kenan saboda sai an ka ce al-kutubus samawiyya littafan sama sai ka sun ce anta mushrik kai mushriki na kai shirka ai sama ba ta da littafai a ana nufin al-kutub al-munazzala min jihati sama littafan da daga sama aka saukar da su so at-taura da injila da zabura da sauran littafan Allah duk da yake at-taura da injila yanzu saura wato an caccanza wadansu ayoyi kenan wanda ba a canza ba shine maganar Allah sauran kuma karyace karyace ne da an ka kara wato cikin littafin Allah shi kuma zabura yanzu babu ta ma babu alamun ta sai dai wata zabura da an ka rubuta ana cewa wannan zabura ce to kuma wannan babu ne dalili kan zabura ce ta annabi Dawuda da haka wanda biyu yake karanta ta kalma ta zabur tana nufin littafi an gane ko ba dole ba sai waccan zabura amma waccan zabura an sai mata suna zabura ne saboda da ita annabi Dawuda yake wa'azi kuma alam ne nata amma kuma wannan zabura din yanzu babu wato ta a hannu ƙasa mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 212 cikin littafin dafo'i hamidu tirab an ayatul kitab malam yace kenan suratul nazi'at qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal arda ba'da dhalika tahaha kasa bayan haka Allah ya shimfida ta suratul nazi'at aya ta 30 malam yace taqaddama ya gabata wajhul jam'i yadda za a hada bainahu tsakanin wannan nassi wa baina qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين كتشي ينزو كوزا كافر تيدا وندي حالة تكسا تكين قوانا بيو إلى قوله عند الله تشي ثم استوى إلى السماء الله يدي تزوى كسما كنا كاغا وني يانونا أن حالة تكسا ثم استوى إلى السماء سنن يدي واتو ينو فاتا دمي أنت استوى على يا دي أكام أبو استوى إلى الشيء يا نفاتي أبو تو ثم استوى إلى السماء سنن ينفاتي halittar sama kamar yadda suratul fussilat aya ta tara da sha ɗai yace kuma fi suratul baqara cikin suratul baqara nan da an kai bayanin na yadda za a hada su fil kalami ala qawlihi ta'ala inda an kai magana akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya kenan ya halitta ƙasa da abin da ke cikin ta thumma stawa ila sama sannan ya nufaci halittar sama suratul baqara aya ta 29 mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi a number 1 sai ya kawo ce kadiba انظر المسألة قريبة مسألة تترى من هذا الكتاب اللي قلنا للتافينا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب wannan shine abin da malam ya kawo sannan kuma an faɗa cewa da zaka ga Allah ya ce halitta samai da kasai cikin kwana shidda to kuma sai nan cikin suratul fussilat sai kaga kamar kwana takwas ne domin ya ce qul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn shin yanzu kuna abin nan kuna kafirce ma wanda ya halicci kasa cikin kwana biyu kaga an samu kwana biyu wata ja'aluna lahu andadan kuna san ya mishi abokanan kishiya jam'i na anniddu zalika rabbul alamin wannan shine ubangijin talikai an gane ko waje ala fiha rawasi min fawqiha Allah ya sanya mata duwatsu a samanta wa baraka fiha kuma yayi mata albarka wa qaddara fiha aqwataha ya qaddara mata abinda wato abincinta an gane ko fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki hudu to kaga yanzu can ya faɗi biyu nan ya faɗi hudu sun zan shidda to sun mastawa ila sama'i sanan ya nufaci halittar sama kenan sai zama to kenan kamar kwana takwas ne faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayni sai ya halicce su ya karanta su cikin kwana biyu to kaga can an samu al-ardh fi yawmayni sannan an samu arba'ati ayyamin shidda kenan sannan fi yawmayni faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayni kaga sun zama takwas kaga daga nan sai bature ko kuma makiyan Allah sai ya ce to kai cikin Qur'ani an ci babu kuskure amma akwai kuskure ya za a yi a gane yadda za a haɗa waɗannan nasoshi kaga abu ne wanda yana buƙatar dole sai an koma ma wajen malamai su yi bayani malamai suke cewa da aka ce fi yawmayni a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayni ana wanda ya halicce sai kasa cikin kwana biyu sannan da ya ce wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki hudu a'a ba ana nufin hudu din ba ba cikin bidin suke ba fi tamami arba'ati ayyamin ma al yawmayn al ulayayn shine abin da ake nufi kenan cikin cikakkin kwa cikin cikun kwana hudu tare da bi da sun ka gabata ne an ka kare wannan gaba daya to sannan sannan sannan sun mastawa ila sama fasawahunna sab'a samawat an gane ko eh fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayni an gane ko sannan ya ya halicci sammai guda shidda kenan cikin kwana guda kwanaki guda biyu kenan sai ka hada su zan shidda haka zaka fahimta akai kuma me yasa aka dauki kwana shidda kwana shidda shin irin namu ne awa 24 ko kwana shidda irin na Allah domin yini a wajen Allah kuma shekara dubu ne a wajen mu malamai suka ce to tunda ba a halicce rana da wata wa wani lokaci ba a lissafi ba Allah shi san daidai lissafin wannan sannan kuma don ba mun ce kwanaki biyu ne irin namu ko kwanaki biyu ne irin wadancan duk ɗaya ne ga Allah bai yi ni a halitta saboda kun fa yakunu in ya ga dama sai ya halicce su da kun fa yakunu amma saboda akwai ma dan adam tsari al'amari yana buƙatar tsari da bi a hankali a tsatsara a rinka yi kaɗan kaɗan a tadarruj ta nan ne ake samun cin nasara amma duk abin da ake son a yi da gaugawa to ba za a samun wato nasara ba sai abin da shari'a ta ce a yi gaugawa kuma gaugawar da ba ta saba ma shari'a don wani da cewa Allah ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ko sari'u a wata qira'a ko sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ko kuma fastabiqul khairat to gaugawa ce wanda bata saba ma shari'a ba shi yasa shari'a wato ta yi umarni da ita ina fatan wato an fahimta wallahu ta'ala a'lam wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala to mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 213 a cikin littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ce inna ma anta munziru man yakhshaha kai kana yin gargadi ne ga man yakhshaha wanda yake jin tsoron kiyama suratul nazi'at aya ta 45 malam yace taqaddama wajhul jam'i ya gabata yadda za a hadan wannan aya bainahu tsakanin wannan aya ko wannan nassi kenan wa bainal ayati dalla da ayoyi da suke nuna ala umumil inzar cewa gargadi ya shafi kowa da kowa ka kaulihi kama fadar Allah li yakuna lil alamin nadhira inda Allah ce tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhira dan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zamanto mai gargadi wato ga mutane an gane ko to kenan kuma in an ce al'alami ya shafi kowa to kuma na an ce inna ma anta munziru man yakhshaha kai kana gargadin wanda yake jin tsoron kiyama to haka kenan wannan sai zaman tutuka kaza mu sai malamai suka ce a'a wannan fi suratu yasin ma yace a cikin suratu yasin wa ghairiha da waninta mai tahqiq wani littafi sai kawo number 2 kenan numero 2 in ka diba wato Sheikh Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi a wannan tabata kursiyul Qur'an al-Karim ulumi yace unzir al-mas'alataini ka dibi mas'ala guda biyu da malam yayi ishara zuwa gare su mas'ala ta 60 wato da bakwai kenan da kuma mas'ala ta 151 min hadal kitab a cikin wani littafi zaka ga wannan bayani ma'ana an ce ya gargadi mai jin tsoronta domin mai jin tsoron kiyama shi kadai na ga amfanuwa da gargadin da za a yi wanda bai tsoron kiyama bai tsoron haɗo shi da Allah shi ba ruwa ne za a yi gargadi sai dai gargadin ya zama to hujja a kansa zai amfani wanda ya yi wa'azin ne ya isar da sakon Allah don Allah ya ce isar amma shi wanda za a yi ma ba zai amfani shi ba saboda ya yi kunnen kashi ko kuma ya yi kunnen uwar shigo kamar da malam Bahaushe ke cewa ya yi alkafara ya yi abin da ya ga dama karshe kuma sai haɗu da Allah yana mai nadama Allah kai mana tsari da nadama duniya wato da lahira to wannan shi ne abinda ƴan uwa musulmi malam ya kawo karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba wannan sura ta kare a cikin wannan littattafai guda biyu sai mu je a cikin suratu abasa an gane ko mai tahqiqi wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin shaykh mustafa al-adawi da ya kanon ba wani sai ce ka duba kasar littafi kenan yace qala ibn ashur ibn ashur yace summiyat hadhihi sura an sanya ma wannan sura suna fil masahifi a cikin wato alqur'ani da aka rubuta wa kutubi tafsir da littafan tafsiri wa kutubi sunnah da littafan sunna an sa mata suna suratu abasa sura ta abasa kenan fi'ili ne na abasa shine ya daure huska wa fi ahkamil fi ahkam ibn al-arabi cikin littafi na ahkam na ibn al-arabi an gane ko wance ibn al-arabi al-maliki ba wance ibn al-arabi ba wato al-sufi ya ce an wanaha shi ibn al-arabi mai ahkamul qur'ani na malikiya ya sanya mata sura suratu ibni suratu ibni ummi maktum surata ibn ummi maktum an gane ko ibn ummi maktum makaho ne wanda sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda akan shi ne sura wato ta sabka ya to walam ara hadha ban taba ganin ban ga irin wannan suna ba da aka sami yama wannan sura da gairi ga wani sa وقال الخفاجي مال الخفاجي يتشي تسمى سورة الصاخة أنا كنت سورة الصاخة سبور كلمة الصاخة تازو وقال العيني إمام العيني يتشي في شرح صحيح البخاري أتكن شرح ديما صحيح البخاري تسمى أنا كنت سورة السفرة سورة السفرة سبور وأن اللفظ السفرة يازو متى يازو أتكن تا بأيدي سفرة كنا سنو تسمى سورة الأعمى أنا كنت سورة الأعمى أنقاري كو دومين وأن شما لفظي يازو أتكن تا عبس وتولى أن جاءه الأعمى wa kullu zalika dukkan wannan tasmiyatun an sanya mata suna bi alfazin da lafuzza wa qa'at fiha wadanda sun ka zo cikin ta inji ibn ashur lam taqa fi ghairiha wanda wannan kalima wato bata zo a cikin ta a cikin ta ba mina suwari na daga surori to amma kalimatul a'ma ba a ce ba zo cikin alqur'ani ba cikin wannan wato sura kenan ina fata an fahimce ni domin kalima ta al'ama zaka iske ta zo cikin alqur'ani wato wurare daban-daban ina fata an fahimce ni don haka dai nan sai mu ce malam yalla bai fargana bai faɗi wannan amma sura ta ibnu ummi maktumin kuma ba a kira shi ba da ibnu ummi maktum in yana nufin hadda ita amma dai tana yawa shi malam baya nufin da wannan amma as-sakha dai da as-safara wannan ana iya cewa kalima ce wadda cikin wannan sura ita zo ko in ce waɗannan kalmomin guda biyu amma al'ama wannan ya zo a cikin wato wurare daban-daban a cikin alkur'ani na fata an fahimce ni malam yace lam taqa fi ghairi hamil suwari aw bi sahib al-qissati allati kanat sababa nuzuliha ko ko an ambace ta ne da sunan wanda kissar shi ta zan sanadiyar sabkatta kenan na al'ama shine sanadiyar wato kissa ta sabka gare shi kenan bayan rufin wannan kalmar ba ita ta zo ne a cikin wato ita kadai ce cikin alqur'ani kenan da wannan zamu gani da suratu ibnu ummi maktum shi ma ibnu ummi maktum bai zo cikin alqur'ani ba amma kuma wato sunan mai kissan ne ولم يذكرها صاحب الإتقان ما أبو تلتاف على الإتقان في علوم القرآن بي أنبتتبا في الصور التي لها أكثر من اسم سورة تنا رسونا في رسونا الآية وهو عبسا كنا يكاو سونا تنا عبسا شي كوي من الإتقان في علوم القرآن وهي مكية إتا سورة تيولتكي تاسبك أمكة بالاتفاق لاتفاق ما لم يتشوا واتو أبندا تاسبك واتو مكة كنا ونشيني أبندا malam ya kawo karkashin wannan bayani sai kuma abinda malamai suke kawowa Allah bai faɗi sunan shi ba shi al'ama din nan ibnu ummi maktum ko wani abu sai kira shi al'ama to kuma alhali kalima ta al'ama makahu kamar kalima ce ta tawaya to me yasa kuma Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan in muka duba cikin abin nan ta timma ta adwaul bayan wanda dalibin Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yayi wato wanga atiya salim wanda ya karasa littafin domin malam bakin suratul mujadala ya kai karshen suratul mujadala ya tsaya bai karasa littafin ba Allah bai bashi iko ba to dalibin shi da ya kawo wannan sai ce malam bai kawo wannan da inda Allah ya ce an ja'ahul a'ma ba Allah ya kira shi da sifa ta al'ama kuma yana iya abin nan afwan ma'ana malam ya kawo wannan a cikin littafinsa akwai mas'ala wajen fasar da sirhu lil yusra a cikin suratul al-layl shine wato malam bai kawo ba ma'ana Allah ya ambace shi da wannan alhali kuma abu ne wanda yake da nauyi a ce an ambace shi da wannan sifa malam suke nuna cewa a'a wato sifa ce wanda shi ake gane ta shi yasa ko malaman hadisi wani lokaci suka ji an kira mutum al-a'raj al-a'raj gurgu saboda tana yawan sunan da ya shahara da shi ba don saboda wato a aibanta shi ba ina fata an fahimci don Allah ba zai samu mutum zama kawo kuma ya aibanta shi da wannan Allah ba zai aibanta mutum ba dan ya fito daga kabila kaza ko yare kaza ko kaza ko matsayin shi matsayin da gare ka Allah ya baka kuɗin da gare ka Allah ya baka ilimin da gare ka Allah ya baka kabila da ka fito Allah ya fitar da kai daga cikin ta dogo kake gajere kake baki kake fari kake duk wannan bai gaban Allah don don Allah ya gada ma yayi haka amma aikin ka da zuciyarka Allah subhanahu wataala yake kalla shi yasa waɗanda suke cewa kamar dan zina bai shiga aljanna ko su kawo waɗansu hadisai Allah ba zai kalli ba dan zina bai da laifi iyayen shi ne suke da laifi da haka ba za a ce dan zina ba zai shiga aljanna ba wannan da wannan ne suka sa waɗansu da yawa daga cikin yan zina suka daina ma sallah suka ma bijiri saboda suna ganin ba za su shiga aljanna ba wannan ba gaskiya bane an gane ko Allah imanin kai ke kallo da aikin ka na gari dan haka dan mutum ya zama to dan zina ne a bai hana in yayi ma Allah aiki shiga aljanna kuma wanda dan halatta in bai bai Allah ba ya shiga cikin wutar jahannama dan annabi nuhu dan ulul azmi dan annabi baban shi dan ul wato yana da cikin ulul azmi min rusul kuma bai ga Allah ba ta ya shiga wutar jahannama dan haka ba ruwan Allah da kai dan annabi ne ko dan ware ne a a wani aiki kai imani kai aiki na gari aljanna zaka shiga innal ladina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula kamar yadda malamai suka yi bayani to wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta karkashin wannan mas'ala da haka waɗanda hadisai da ake kawo cewa dan shiga bai shiga dan zina bai shiga aljanna waɗanda hadisai ne waɗanda suke ba su inganta ba kuma waɗansu suna yaɗa su a cikin wato al'umma na fata an fahimci ne hatta suna cewa wai Allah ya ce utullin ba da zalika zanim utullin mai karatun ciki ne ko utullin mai yawan jan mutane ne zuwa ga sabon Allah don Allah ya ce khuduhu fa'tiluhu ku jashi da karfi an gane ko shine wato utullin mai yawan jan mutane zuwa ga sabon Allah shi shi kuma ya ja mutane da karfi masu sun aikata ko kuma utullin mai katon ciki ba da zalika bayan haka zanim sai sun kace dan zina ne to zanim daga zanama ne ba a ce wato dan zina ba domin zanim daga zanama ne an gane ko ba daga zana ne ba zanama kuma shine mai alama wanda yake kamar an wato kunne idan an dan cire shi ko an yi mishi wani alama sai a ce wato zanama an gari ko zanama shai'a wato kamar akuya in an yi mata alama ga kunna sai a ce zanama amma kuma ko kuma wata dabba amma zanim bai da ma alaka da zina domin zayun nunun mimun ne wancan kuma zina zayun nunun alif ce yana da kyau in uwa ɗalibai mu yi hatara da wannan to ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته